أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان الله مدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda in ya ce a yi dole a yi in ya ce a bari dole a bari shi ne Allah mai girma mai jin kai to Allah kai mana rahama da izinin Allah subhanahu wataala a yau laraba 18 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1442 wanda ke yi daidai da 4 ga watan Nuwamba shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatun wannan daura da Allah ba mu iko muka faro a cikin wannan littafi na annahul wadih kamar yadda Allah ya ba mu ikon a faro wannan karatu a nan masallacin Alhaji Lawal driver muciya sabon gari Zaria kuma wannan shine darasi na goma sha ɗaya in Allah ya yarda a bayan sun mun ga al-ma'arifa ko daga cikin nau'o'in ma'arifa mun ga lamiri ko a mun ga alam bayan mun ga alam muka zo muka ga al-mu'arrab bil alif wal lam sannan kuma muka ga zamir ko lamiri muka ji lamiri nau'i biyu ne akwai zamir baris akwai mustatir masha Allah damir baris kuma akwai muttasil akwai munfasil barakallahu fikum to a yau kuma insha Allah subhanahu wataala matashiyan karatun zai zama al-ismul mawsul haka ne ko al-ismul mawsul idan aka ce al-ismul mawsul shine suna wanda ake amfani da shi domin sadarwa tsakankanin jumloli guda biyu misali idan muka ce idan muka ce allamtu kun gani ko? ai jimla ce nan ko? tun daga fi'ili ga fa'ili to idan muka ce kuma akramani har ila jimla ce nan to yanzu muna son mu kulla tsakankanin wucannan jimlar da wancan jimlar sai mu haɗe mai da su jimla guda ɗaya za mu samu damar haka ne ta hanyar kawo alisimul mausul sai mu ce allamtul ladhi akramani na karantar da wanda ya girmama ni allamtu alladhi akramani na karantar da wanda ya girmama ni to idan muka lura da kyau ga allazi shine muka samu muka hade tsakankan jimlolin guda biyu ta hanyar su ko wannan allazi ana cewa shi ism mausul akramani ita ce jumlar da aka haɗe ta da wannan jimlar ta farko ko to gabaki daya ana ce mata sila silatun ko kuma ka ce silatun lil mausul mun bujje nan ko dole ne in aka samu isin mausul gaban shi a samu jumla saboda asali al-asmaul mausula tun asalinsu an ijin su ne domin ya zanto ba su da cikakken ma'ana sai ta hanyar jimlin da za a kawo gabansu to ita jimlin nan ana cewa ta silatul musul sannan kuma sharadi ne ita sila ɗin ta zanto tana kunshe da lamiri lamirin nan ko dai ya zanto baris bayyananne wanda za a ji shi ko kuma ya zanto mustafir lamirin boye wanganan akaramani akaramani fi'il madin ko nun nunul wikaya waliya ضمير متصل بمين على السكون بما للناس مفعول به وفاعله ضمير مستتر تقديره to huwa dinnan yana koma ne zuwa ga menene allazi to huwa dinnan ana cin shi aid aid kun ga da ta'ada ya udu aid ada ya koma ko bi ma'ana raja'a ya udu yana koma ma'ana wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga isin musul yana ƙara mene yana ƙara fayyace shi yana ƙara fitan mana da shi sosai so don haka idan an kawo isin musul to dole da a samu jimla gabanta idan ka lura da kyau idan ka je fly over in ka je fly over kana zuwa idan ka kalli damanka idan ka fuskanci fly over misali kana zuwa wurin in ka kalli hagunka ai kaga hagunka an hada hanyar da dama ko dama an hada da ta hanyar mene gada kantara kantara kantara ita ce gada kantaratun jisrun karamin gada kenan amma irin waɗannan dangara dangaren gadan sai a ce musu kantara akwai kuma kantara na dukiya kalma ɗaya za ka taso da manuna da daban-daban mun fahimci wannan ko to Allah ya ƙara haskaka mana ibn malik na cewa kullu ha yalzamu ba'da hasila ala dhamirin la'iqin mushtamila dukkan al'asma'ul masula dole ne a gaban sai an samu sila jumla da za a kawo ta domin ta ƙara fitar da ma'anar shi isa musul ɗin Allah ya saka da alheri manzo sallallahu alaihi wasallam yana son turare ko mu samu ash-shama'ilul muhammadiyya za mu ƙara ganin ina abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke son su Allah shi mana jagora yau kada manta gobe za mu fara daura na darasin balaga fa ko insha Allah gobe alhamis eh a a masallacin can da muke karatu cikin gari albalagatul wadhiha za mu fara dauran ta insha Allah ta'ala saboda haka lokacin da muke yi da muke ne na rasalatu wasu bayan la'asar alhamis da juma'a insha Allah saboda haka duk waɗannan su ne arkan na luga inda ka same su to ka samu luga a hannunka insha Allah ta'ala Allah shi mana jagora to idan muka dubi jimlolin guda takwas da muke tare da su za mu ga akwai guda takwas na farko galabtul ladhi galabani asalin galabtul ladhi galabani jimlola ne guda biyu ko akwai mene galaba akwai galabani sai aka haɗe ta hanyar mene allazi to allazi ya zama isu musul in ma ka zo da irabi isu musul mubinin alaihi sukun la mahalla hu min irabi za a zo insha Allah an kadi safaratul lati kanat indana wacce take wajen mu ta tafiya kaga safarat indana ko sai aka haɗe kanat indana kai sai aka haɗe ta hanyar da mene allati to allati shine ism mawsul allazi ism mawsul ne wanda ake amfani da shi lil mufrad al muzakkar namiji da yake do ka gani allazi daidai yake da hu ko hu w h o kunga ko da ke balle mu ci gaba ne safaratin lati kanat indana kaga allati ismu mawsul lil mufradatil muannas lil mufradatil muannas na mace tilo hadara alladhani kana musafirin wadanda suka kasance matafiya sun halatto hadara ja'atil billatani taskunani amamana wadanda suke zauna a gaban mu sun zo ina shahidin mu alladhani allatani alladhani na maza biyu allatani na kuma mata biyu to kun ga duka ganin ga ismu usul ko ina silan su kana musafiraini taskunani amamana kun ga kanat ai akwai wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazin taqdiruhu hiya kaga hiya na kuma ma'allati dole ne fa a samu alaka tsakankanin lamirin da ism musulun da zai kuma ma kaga ba zai yi ka ce safarat safaratul lati kana indana ba ba zai yi kana ba dole sai zama kanat ko fa'ilin sai ya kaddara zai zama ne hiya shine zai dace da allati kana musafirin ba ga alifin nan kana ba to kana yana kuma zuwa ga Allah zani ja'atil latani taskunani amamana wadanda suke zaune a wajen sun zo ina shahidin ma nan allatani allatani na mata bi ko taskunani ba ga alif ba to shine ayyidin ma'ana domin ayyidin nan imma an yakuna zamiran mustatiran wa imma an yakuna zamiran barizan uhibbul ladina allamuni ina son wadanda sai karanta da ni ina shahidin mu alladina ko to ina lamirin da zai kuma mu alladina wawun din allamuni wawun shine aid anan alladina shine ism mausul na jam'i na tawgan maza ra'aytul lat ra'aytul lati ra'aytul la'i yastagilna fil fil masna' na ga waɗanda suke shigartuwa da aiki a masana'anta ina shahidin ma nan allahi allati ko? masha allahu ga nunin nisuwa nan a yastagilna nunin na ita ce take kuma ma allati ko allahi ne? eh babu komai eh babu komai ai allati allahi duka na mane ne na mata ne a yi masha Allah babu kuma insha Allah domin nunin nisu wannan za ta dace da kowane yayi ko? ahsini ila man ahsana ilaika ka kyautata mu wanda ya kyautata maka shahidin ma nan shine man man din nan ism mausul ne mun ban jona ko kamar misali ka ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ko aya kuma ta tana cewa walahu man fi samati wa man fi al-ard man din nan tana manan allazi ne yayi ai walahu allazi fi samawati wallazi fi al-ard aya tana cewa kuma wata wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu ai wa atainahu min al-kunuzi allazi inna mafatihahu latanu diga diga al-asma'ul husna amma man ita ismu sul ne ta dillo alal akil la ta'kul kada ka ci ma la tastati wa hadmuhu abinda ba za ka iya narkar da shi ba jihazul hadmi jihazul mene jihazul hadmi yanzu idan ka zo cin abinci ko ka ci abinci waɗansu halittu ne ko waɗansu gaɓaɓɓa ne suke narkar da wani abincin aga dai tun daga baki ko in ka ci ka tauna ka tauna ka tauna yawunka yana samar da wani sinadari ko tylin shi kuma yana taimakawa wajen ƙara narkar da abincin nan to abincin nan daga nan kawai kai tsaye zai wuce ne ciki sai ya bi ta ina sai ya bi ta makoshi oesophagus ko a bature bai san wani oesophagus esophagus i ne ko ake ce to Allah ya ji gamu esophagus to zai biyo ta nan bal'um bal'um bil lughati al arabiyya bal'um zai wuce ta nan bal'um in ya wuce ta nan sai ya shiga zai zo wajen ta trachea ko afwan iska ne kenan sai ya gangaro da har ya zo cikin hanji ko ko kuma ya zo cikin ciki in aka gyara shi mai kyan wanda zai amfani a cikin ciki sai ya tafi mi'a raƙiƙa ko abin nan ƙaramin hanji shi kuma wanda ba zai amfani ba sai ya shiga cikin babban hanji ko masha Allah to gabaki ɗaya na ce musu menene na'am digestive system ko to shine jihazul hadr jihazul hadmi jihazul hadmi akwai kuma na iska jihazul tanaffus kenan shi kuma in ka shaki iska zai shiga ta nasal tract ɗinka zai shiga ciki har ya zo ta trachea ko ya shiga huhu ko masha Allah sai kuma jihazul tanaffus jihazul tanaffus jihazul tanaffus to Allah ya samu dace eh mu dai yi nahu muke yi na'am kalan abincin da mutum zai yake ci bai narkewa a cikin cikin shi to ayi ina likitoci ne ina likitoci ne su ne in likitoci su za su san wannan ko yawwa likitoci su za su san wannan allah ka samu dace da waɗanda suka yi zurfi cikin biology ko to allah ya samu dace na'am man shi ne isin musulun ko? man lil'aƙil to idan ka dullu kyau ahsana wannan fi'il madi ko? wa fa'iluhu zamir masutulun fi jawazar takadiruhu? huwa to huwan nan sai kuma mazuwa ga manne huwan nan shi ne a'id zai kuma zuwa ga man la ta'kul ma la tasadiyu hadmuhu karka ci abinda ba za ka iya narkar da shi ba ka gani ma shi ne isin musulunmu wata dillo ala ghairil akil ma la tastati'u hadma hu lamirin hu din nan shine aidin yanzu kuma ma mani mun bayyana wannan ko damirin hu wanda yake munna cikin kalmar hadma hu din nan shine yake kuma zuwa ga ma din nan musuliya man ana cewa mausuliya ma haka ma mausuliya ta dillo alal akil man kenan ma kuma ta dillo ala gairil akil ko kuma wajen lirabi ka ce ma man bi ma'ana allazi shi kenan kawai sai ka ci gaba da abinka ka'idan mu tana cewa al-ismu mawsul ismu ma'arifa suna ne wanda yake sananne ayyanantacce ya ta'ayyana al-maqsud minhu manufa da shi na bayyanantuwa bi jumlatin ta hanyar wata jumla ba da wanda take gaba da shi kuma ce na ko ka gani ai bacin a karama ne zai iya yiwa ka ce allamtul lazi kawai shi gani sai mu fahimta da kake ba za mu fahimta ba dole sai da sai da mene sai da jumla da ke gaba ko masha Allah dan haka ake ce ma al-asma'ul mawsula al-asma'ul muftaqira الأسماء المفتكرة لأنها دائما تحتاج إلى جملة التي بها يتضح معناها suna bukatun jumlolin da ta hanyar su ne ma'anar zai fito mun bincin nan kuma da mai to Allah ya samu dace alkawaid al-ismul mawsul ism mawsul ismun ma'rifa yata'ayyanu maqsur bihi manufa da shi na bayyanantuwa ne bi jumlatin ta hanyar wata jumla ba da hudu ke gabansa tusamma sila ana ce mata sila yajibu an tashtamilu silatu ita silan nan ya wajaba ta zanto ta tana kunshe tashtamilu ta zanto tana ta tattaro damirin wani lamirin da ya'udu alasin mosul wanda zai koma ma isin mosul yusamma a'idan ana ce mishi a'id dole ne ko a kasan misal ne kake sun musul to dole akwai abin da zai mene lamirin zai kuma mushi alkur'ani ne hadisi ne duk gasu ne al-asma'ul musula hiya wadannan al-asma'ul musula din gasu nan allazi lil mufrad lil muzakkar ga namiji tilo allati lil mufradatil muannatha ga mace tilo allazani lil musannal muzakkar na maza biyu allatani lil musannal muannath na mata biyu allazina li jama'atin zukur na taugan maza allati li jama'atin ina sun taugan mata man lil aqil mutlakan kawai ita man tana nuni ne akan aqil babba ne ko yaro inde namiji ne inde inde aqil ne hmm? mai hankali da mara hankali ma duka ta shiga na'am ma ligairil aqil mutlaqan kawai ita kuma ma tana nuni akan mara hankali kawai Allah ka samu dace to ga wani ga wata ibara na ibara na kasa ko aka ce ci kai bayani ismu musul a cikin ibara mai zuwa da silin sada'id wanda ita jimlan sila ta kunsa innal ladhi yuhibbu watnahu lalle wanda ke son kasansa huwa man yubdhilu juhdahu shine wanda yake watsa kokarin sa fi ma yarfau qadra ummatihi wajen da aikata abinda zai daukaka darajar al'ummar sa allati yantasibu ilaiha wacce yake dangantuwa zuwa gare ta wannan wakilin dan kishin kasa kenan fasunna'ul ladina yutikinuna malahum masana'anta masan masu sana'an da suke kyautata ayyukansu yakhdimuna watnahu suna yin makasan su hidima wan nisa'ul lati yurabbina abna'ahunna mata da suke tarbiyantan yaran su alal alal fadila bisa ga wani abu wani aiki da zai sa samu daraja yarfa na sha'ana watani watana kunna ko su ma suna taimakawa wajen ɗaukaka al'amarin ƙasansu watalamizin lazina ya jidduna fi ru'ufi durusikim hakanan kuma ɗaliban da suke yin ƙoƙari wajen darasinsu ya banu na majida umatihim suna girmama ɗaukakan al'ummarsu ne majid bi ma'ana sharaf ɗaukaka inna lazina ya yuhibbu watanahu ina sulan ma'anan sila e allazi allazi ne ko ay allazi ko ina jumlatu sila din mu hmm a a watana wata da musila ba sai dai yuhibbu watanahu daga jumla filiya ce ko to ina aid din mu hu huwa man yubdhilu juhdahu ina shi musulma nan man ko wata dullu alal akil ko yakwa ina aidin mu yubzilu juhudahu yubzilu lamirin hu ko da ke manna a kalmar juhuda fi ma yarfa'u qadar ummatihi fi ma aifin ladhi yarfa'u kun ganin nan madin ne ita ma isa musul ne yawwa yarfa'u daraja ummatihi kaga yarfa'u daraja ummatihi shine silat din mu ko allati yantasibu ilaiha ina sai musulmu ina aidinmu ilaiha jamil yantasibu ilaiha ita ce silal fasallau alladhina yutiqinuna amalakum alladhina isu musul yutiqinuna amalakum wannan wawun din ita ce yutiqinuna amalakum sila ko wawun ita ce aid والنساء اللاتي يربين أولا أبناءهن اللاتي كو سلم إدسي يربين أولادهن لمير معائشيني لمير هن كو to ga dai sunan duk kowa dai ganshi tabarakallahu fikum kai tsaye kawai zamu ci wannan ismu musul nau'i ne na ma'rifa kai tsaye zamu tafi ismul ishara wannan shi sananne ne ko demonstrative pronoun kamar yadda zaka ce wannan wancan wancan wancan shine ism mawsul ism ishara al-amsila misalai za rajulun sharifun wancan wannan wannan wani mutum ne madaukaki ina shahidin mu za lil mufrad al muzakkar ga namiji tilo ko na'am za haza kitabun nafi wannan littafi ne mai amfani ina shahidin mu kun ga idan aka ce haza kitabun ha dinnan sai ka ce harfu tambe harafin fadakarwa ko za ismul ishara muna gane ko shi ne matsayin mutu dafa nan mubtada kitabun zai zama khabar wa huwa man'ut haka na fi sai zama na ko haka ne to to an yi nuni ne zuwa ga mene kitab ko to kitab sai zama musharun ilaihi musharun ilaihi abinda aka yi nuni zuwa gare shi shine wannan zaɗin so saboda aka duk inda aka ismul ishara sai an samu musharun ilaihi hadha kitabun nafi'un zihimra'atun ta'tani bi auladiha wacce nan wata mace ce tana kula da yaranta zihi zihi zihi din nan ko kun gani asalin nan sunan fa zihi ne zihi ka kuma iya cewa zihi da ya'un zihi da kasara ba za kuma iya ka iya cewa zihi da madda ka kuma iya cewa ti ka iya cewa ti ka iya cewa tihi gudanar kenan yanzu fa inda za ka haɗu da wani ya ce maka ti bintun sai ka ɗauka gargaliya yake no larabci ne shi ma sai dai ba su shahara ba ne duka waɗannan ha zihi shi ne fi shahara zama mun fahimci wannan ko? ta Allah ya ƙara fahimtar da mu zihi imra'atun ta'tani bi auladiha kun ga zihi shine ismul ishara ina musharu ilayhi na zihi ana yi ana nuni zuwa ga mene imra'a shine musharu ilayhi ko mhm hadhihi shajaratun wasi'atun wacan nan bishiya ce mai yalwa ina musharu ilayhi anan hadhihi hujratun wasi'a hujira ko zani waladani muhazzaban wadannan yara biyu ne masu tarbiya kaga zani shine ismul ishara din mu ko na maza guda biyu ko masha Allah tani sai a nawa ne na mata biyu kenan inna hadaini faizai faizani wadannan masu nasara ne kun ga hadaini ko tani waladatani mufatahatani waɗannan furanni ne biyu wanda suka bude fa'ida daga wuya wai an ce meye ma'anan fataha meye ma'anan fataha in aka ce fataha ne ya bude amma in aka ce fataha ko kuma ta fataha abu da yawa ya bubude kenan ban sani ba kun gane yanzu fulawa ba akwai kunnuwan da take da su ba petals ko masha Allah yanzu idan ta tashi buɗe ɗaya ne ko zai buɗe haka ai haka za su buɗe ko to shine tafattaha mun bince wannan shine tafattaha tani wadda wadda tani mutafattaha tani mutafattaha tani ashe da suka buɗe suke bai koyi abu ɗaya ne ya bubuɗe ba a'a kunnayensu kowace ɗaya ya bubuɗe wa sharar haka to shi aka siyasa aka ce mutafatta hata ne ko? me yasa ba ce maftuha ne ba kun gani? maftuhun da abin da aka buɗe ke na a'a da kansu suka buɗe to Allah ka samu dace inna hadai inna hatani bintani mutiyatani lalle waɗannan yan mata biyu ne masu biyayya kunga taini ko ha taini ulai tijarun sadiquna waɗannan yan kasuwa ne masu gaskiya ina shahidin mu ina tijarun na hijaru zai zama musharun ilai ko ha'ulai sunna'un mahirun waɗannan ƙwararrun masana'a ne kunga sunna'un shi ne zai zama ne ismu ishara? na? ha'ulai shi ne ismu ishara amma sunna'un zai zama ne? ula'i banatun nazifatun waɗannan 'yan mata ne masu tsafta ula'i banatun kaga banatun musharun ilai ko? ula'i ismu ishara ha'antum ula'i ko? ha'ula'i muslimatun latifatun waɗannan musulmai ne masu kyawawan ɗabi'u ha'ula'i to waɗannan su ne asma'ul ishara mu a gaba ƙa'ida mu tana cewa asma'ul ishara su asma'ul ishara asma'un tadullu ala mu'ayyan suna ne waɗanda suke nuni akan wani ayyanataccen mutum mu duba idan na nuna kan ce haza yanzu haza ɗin nan ai ya nuna kai ne kada yake nufi ko in na ce hazihi kaga hazihi yana ayyanantar da wancan ake nufi ko shi yasa aka ce musu asma'un asma'ul ishara sannan ma'rifa ne sunaye ne ayyanan tu'ayyinu tadullu ala muayyan musharin ilayhi wanda aka nuni zuwa gare su zuwa gare shi asma'ul ishara hiya ga sunan za lil mufrad lil muzakkar ga ɗaya tilo namiji zihi للمفرد المؤنث ga mace tilo zani lilmusanna almuzakkar ma ma maza biyu sai mene tani lilmusanna almuannas mata biyu ulai lijam'il ukala'i da jam'in mata min zukurin gaman na maza au inasin ulai kenan shi wannan ulai yayi gaman gamayya ya hado maza ne da maza zalla ko mata maza da mata gaurayi ismul ishara lil musanna mudhakkar shi ismul ishara lil musanna namiji aw al muannath da kuma namace yu'amalani mu'amalatul musanna ana musu mu'amala irin ta musanna fa yakunu bil alifi fi halatir rafi zan to da alifin lokacin da aka yi mishrafa kenan wa bil ya'i fi halatayn nasb wal jarri kuma sannan za zanto da ya'ul lokacin jarra da nasb kenan abinda ake son a nuna mana shine yanda kake mu musanna mu'amala haka nan ismul ishara na musanna shi ma haka ake mishi mu'amala in ka ce ja'a waladani to wani isu wani irin ismul ishara na musa gurin allazi kuku allati jamil idan muka ce hadarat حضرت حضرت بنتاني سمعتي الذي التي اللتاني تملور الكون إذا ka sami isin musul fa'in ya koma ne isin musul ne koma ko hazani kun gani a nan lokacin da yake mutu da to dole ka zo mishi da alif in ko lokacin da yake mafulu bihi ne sai ka ce mene hazani to saboda za a mishi nasaba da yawon ko haka nan ma lokacin jarra وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا أكثر allazaini ko kaga allazaini suna ne ko is abin nan ismu usul ne kaga shi ma sai aka mishi mu'amala irin ta musanna dama musanna yirfau bil alif wa yusabu yajru bil yani to asma'ul ishara to wabil ya'i fi halatayn nasb al jarri sannan kuma zai zo da ya'un ne a halaye guda biyu na nasuwa da jarra to yanzu muna da topics nawa ne biyar ne kaga za mu yi saukan wannan kenan ko ko da kidan ma akwai durusul gatul arabiya yi to kaga shi ma Allah ba mu dama sati mai zuwa ko shi ma mai sauka amma ba za a karatu ne wuta wuta in ji wani malamin mai na cewa za a yi karatu jahannamiyan jahannamiya wai wuta wuta ke da ta Allah ya samu dace na'am matashiyar karatun shi ne na ibul fa'il haka ne ko? substitute of dua to mu duba nan idan muka ce kataba zaidun addarsa mun gan shi to idan muka duba da kyau kataba zaidun darsa wannan filin yana da fa'ili ina fa'ilinsa jamil jiddin shine fa'il ina maf'ul biyinsa masha Allah kowa gan shi ko to tunda yanzu an ginanci wannan filin ta hanyar kawo fa'ilinsa yanzu kuma za mu gina filin ta hanyar share fa'ili fa'ili hukunci shi menene maf'ul bi hukunci shi menene wannan irin fili ne madhi ko to yanzu idan za mu iya canji sigan mood nashi sai mu ce ku ti ba domin mu ɓoye wanda ya aikin yanzu sai mu ɗauko addarsa sai mu kawo shi a gaban filinmu a inda fa'ili yake shi fa'ili mai hukuncinsa maf'ul bihi mai hukuncinsa to yanzu tun da an kawo maf'ul bihi addarsa gaban fa'ili gurin da fa'ili yake to sai mu ba shi hukuncin fa'ili kawai sai mu ce mene kutibar darsu kutibar to idan muka duba da kyau kataba wannan ba an gane an gina fi'ilin nan ne ta hanyar gane ba kawo fa'ilinsa ba to shi ake ce mishi mabniyun lil lilfa'il ko kuma mabni lil ma'lum mabni lil ma'lum ko mabni lil fa'il shikenan kutiba darsu an sha an rubuta darasi wannan an san fa'ilin shi wannan ana ce mishi mabniyun lil majhul lil watan filin da aka gina shi ta jahiltan fa'ilinsa watan ma'ana a kyaɓowe fa'ilinsa ba a san fa'ilinsa ba idan ku duba kutiba zamu ga zamu idan da zamu auna shi da ma'aunin fa'ala harafin farko mishi zamma ko mu ma sai mu ma fa'un zamma harafin tsakiya an mata kasra ko mu ma sai mu ainin kasra harafin garki dama da yana da fata sun yaka kun ga kutiba ala wazni ko ila kaman misali akala sai mu ce mene ukila fariha furiha fataha ghalaka amara shara'a shikenan mabaccin ko? adalla a makarantar boko wannan shi ne mamlin malum shi ake ce mishi active voice wannan kuma shi ake ce mishi passive voice ko wani sai maka activity wannan kuma passivity shi kenan kawai lokacin da allah sun ta'ala ta muke ni a karantar da ni na gano ne sai na gama active da passive ba kawai sun mun sauki to amfanin mukarana kenan dirasa mukarana in ba gane a can batun Allah dan aka zo nan zaka kara fahimta shi mun fahimci wannan ko to Allah kare ya sare mana to idan kuma wannan na fili madi ne idan nan muka zo da na muzari'i yaktubu yaktubu fa'ala din mu ko kun ga dai automatically yau din nan kara ta ne ko mu ma sai mu karo ta haka kaga harafi na biyu nan dauri ko su ma sai mu ce yaf harafin tsakiya yaf'ulu saboda yaktubu ala wazni yaf'ulu yaktubu ala wazni yaf'ulu ko kaman darasa yadrusu qatala yaqtulu kataba yaktubu mun bince shi ko to wannan kamar idan ka ce yaktubu usmanu darsa yaktubu usmanu darsa kaga wannan zai zama shi ma mabniyun ne lil lil ma'lum ko fa'il tunda an san ga fa'ili ko inda ko ana son a mai da shi ya zama majhuli ne kamar irin wannan to harafin farko za mu shi zamma a daura kafin tawon sai mata fata sai ci mini yuktabu yuf'alu ko mauninsa ai ko alqur'ani ma Allah sun ta'ala ce wa qudiya al-amru qudiya al-amru fu'ila ko to ina da mudari wa hum la yuzlamuna yuzlamuna ko majhuli ne wannan fadal yuzlamun majhuli ne wannan shi ma jama'a mun fahimci wannan ko to haka ake kawowa wannan mabni lil malum wannan mabni lil majhul to kun ga anan yaktubu usmanu darsa usman shine fa'il ko anan addarsa zai zama fa'il bi ko to zamu dauko addarsa nan sai mu sake kawo shi a gaban fi'ili mudari'i anan to shi ma irin hukuncin da fa'ili yake da shi shi ma shi za mu ba shi yi fita buddarsu to mu duba da kyau addarsu ba zai ya zauna makufin gudun fa'ili ba? to shi ne ake ce mushi na'ibul fa'il na'ibul substitute substitute of dual shi ne haka to ina na ibul fa'il din ma'anan addarsu mun bincin nan ko hadisi ai ya ce ni ma amma dai ban da rike matanin hadisin ba amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa masa da tana Aisha ko wurin sai ayari za su taso suna cikin tafiya yukhsafu awwaluhum bi akhirihim ko yukhsafu ai maka shi ma cikin alkurani yau ma yuksafu an shaƙin wa yi da'auna ilis sujudi kaga yukshafu yuf'alu ko yi da'auna kaga duka shi musamman fili mu zari mabni lil majhul mun gane ko active voice da passive voice to saboda haka wai me amfanin wannan me amfanin kawo sanin majhuli da kuma ma'lum shine takaita magana idan ka ce walamma fataha usmanul baba akhadha ya'kulu at'ama bi nafsihi ban ya bude ko kuma walamma fataha usmanul ta'ama akhadha ya'kulu hadha da'am bi nafsihi ai kaga jimla ta yi dogo in ka ce kawai wa ba'da ma walamma fataha usman ukila ta'amu ukila maza ukila ta'amu kawai sai ka takaita maganar to akan zo da irin waɗannan uslubobin ne guda biyu don sauya salon magana yanzu in ka ɗauko da ma'alum ma'alum kana ta ka kawowa ta wani guri kuma sai ka kawo da majahuli sai ka sauya salon magana ai yanzu mai sauraron ka to kullum fili mudari kullum fili mudari ai zai kosa zai ci kai malam bai da fasaha to amma ko in zaka rinka sassanya uslubi ko qur'ani ma ai yana haka kun gani to kamar misali mene wa khuliqal insanu wani guri sai ga Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba ko wani guri kuma sai ya ce wa khuliqal insanu dha'ifa Allahu akbar kaga can amine an bude da magana nan ko sai aka mene sai aka yi take magana Allahu akbar ba za ka fahimci balagan alkurani ba sai ka fahimci kar balaga yanwa sai ka fahimci balaga kuma ta balaga ne luga din nan ne musamman ilimin balaga za ka fahimci ijazul qur'an ijazul qur'an ijazul qur'an darasi ne a cikin ulumul qur'an wanda zai nuna maka irin siffofi da alkur'ani ya siffanti da su ta hanyar luga ta hanyar kira'arsa ta hanyar tilawarsa ta hanyar ma'anona dai daban-daban wanda ke nuna cewa ya gagari dan adam wanda ke nuna cewa ya gagari dan adam dama ijaz da ka ajisa ko ya gaza ijaz gajiyarwa saboda haka alkur'ani mu'jiza ne tuntuni har yau ba wanda ya iya kawo alkur'ani ko musulmatul kazzab da yayaye yayi shi ma ai zaka ji maganin sa ba fasaha alfilu malfilu wa ma da zaka malfilu wai kuma lallaha zaha laha a giwaye ba ta da to Allah ne shi kyauta kai da jin magana kai kasan ba fasaha ba fasaha ka gani wani guri sai ka ji Allah sun ta'ala na ce maka innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu ko wani guri kuma sai a takaita maka magana wani guri sai a takaita to duk da irin waɗannan uslubin ana ce mishi tafannun ana ce mishi tafannun sauya salo da ado na uslubin magana wanda kai ko kai ne misali na zo bayan na zo sai na ga wani sama'ila ya bigi mamu da tanko da alabura shi kenan sai suna sai suka fashe da kuka duk labarin ka fili mudari yi kake daga kawo ba wani shi kuma yana zuwa da na zo kawai sai na sami an bigi yara suna ta kuka waye fita ga jawa ka gani to haka alkur'ani yake wani lokaci in kana bukatan kuma wa yan uwa haka fa hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam suke su ma ka gani inda ake inda ake bukata a fadada magana manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fadada inda ake bukatan a takaita magana sai ya takaita ku duba da aka yi da aka mishi tambaya aka aka nema yayi wasiya sai ya ce mene qul amantu billahi thumma istaqim shikenan to in aka ce za a fasa amantu billahi thumma istaqim din nan malan za a yi sharhi mai tsawon gaske kuma ce ko innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin to wani abin ba zai iya ganewa bai abin ba zai iya ganewa sosai ba a'a manzo sallallahu alaihi wasallam da yake ana bukatan a ƙara a ƙara faɗi da magana sai ya shiga kawo misali faman ka faman ka waman kana faman kana hijratuhu ilallahi ka gani waman kana hijratuhu duk gashi nan manzo kenan sallallahu alaihi wasallam mabanci wannan ko to yan uwa dole kai ma idan wani darasi ne zamu kwasa da ka majhuli da ma'lumi in kana son ka bude da magana shikenan sai kai ta kawo ma'lum kai ta kawo ma'lum in kana son ka takaita magana kalu raqila wanda kake magana da shi zai iya kosawa da kai ko yana hanzari sai kai maka mene sai kai sai ka canja salon magana ka zo shi majhuli yaya ibrahim zo mana faɗa mun me ake ciki me ake ciki sai ka ci ai ukilar ta'amu a yancin abincin shi ke ne ka gama ya zai fitar da ranshi amma yanka ɗauka ai lamma za haftu ilal baiti wajattu alwalada a khazar ta'ama sun ma bada ya kula ta'ama wadda rabtu haba karke ma sai yi nisa bai fahimci ya kake cewa ba to yan uwa wannan na daga ciki Allah ka sa mu dace eh wajen lirabi in an zo ka taba fi'il madhi mubda al fath fa'il wannan maf'ul bihi ko kutiba sai ka ce fi'il madhi mabniyun lil majhul mabniyun ad-darsu sai ka ce na'ibul fa'il marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih shikenan na'ibul fa'il ai da matakin darasin namu kenan ko haka shi ma wannan yuktabu sai ka ce fi'ilun mudari'un mabniyun lil majhul addar sai ka ce mene naibul fa'il shikenan mal ya fito ko to Allah ƙara haskaka mana ga jimlola nan muna da su bangare guda hudu amma bangarora guda biyu suna tafa ne na sama sannan sai na ƙasa suma suna tafa ne daidai fataha alwaladul baba yaron ya bude ya bude kofa ina fi'ilin ma nan fataha ko ina fa'ilinsa to fataha ya zama mamliyul lil ma'lum futihal babu an bude kofa futiha wannan irin fili ne ma fili madi ko mabni lil ma'lul ne ko majhul albabu sai zama ne shikenan shikenan akala alfarul jubna beran ta cinye ciku kaga akala ko kuma bari mu je kawai ukilat jubunu an cinye ciku kasaratul hiratul ina'a kyanwan ta karya abin nan ina'a ta karya kwano ko kofi ko kofi mazubin ruwa ko fusirar ina'u an fasa kofi katafatul bintu zahara yarinyar ta tsinke fure kutubatul zaharatu an tsinke furen kaga fataha akala kasara nazafa katafa duka fi'il madhi mabni lil ma'lum futiha ukila kusira kutifa shi ko fil madhi mabniyun masha Allah to albabu aljubna lina wa zaharatu sai zama ne naibul fa'il ko wanne cikin su wannan shine na fili madhi sai na fili mudari kuma tajma'un namlatul gizaa tururuwa na tattara abinci yujma'ul gizaa ana tattara abinci yarkabu aliyun al-ihsan aliyun hadoki yurkabul hisanu ana hawan doki kun ga daga cikin fa'ida ma kun gane in kana daga cikin fa'ilin kawo su ga majahuli in kana son wanda kake magana da shi ya jahilci fa'ili shi kenan sai ka zo da shi da su ga majahuli kun gane musamman lokacin da aka yi laifi babu fa'ida a faɗo fa'ilin kawai shi kenan kawai suka ce kamar misali wani ne ya yi tusa a guri sai ka ce durita filmakan durita filmakan ba sai ka tsaya kana wane ba za ka tozar ta shigo ka gani to akwai al'ibham al'asami al'ibham al'asami durita shi kenan yarkabu aliyun hisan yarkabu hisanu tahallubul fatatul bakara budurwa tana tatse saniya tughlabul bakara to ana tatse saniya tuhazzabul muallimatul binta tuhazzibul muallimatul binta yarinyan malamin tana da rubutar da yarinya tuhazzabul bintu mun fahimci shi ko inda zaka san na hauna da muhimmanci in ka ci karatun shari'a sunna na Imam al-Bagawi na Dr. Ahmad Biyuki darasi na biyu sai da yayi irabi malam sai da yayi irabi ya fito da mas'alola da kyau kaga wannan malam kana ji ko sai ka da zabura ce to ashe lirabin nan da muhimmanci to ga manyan manyan malamai suna lirabi ina kuma mu to Allah ka sa mu dace naibul fa'il ismun marfu'un shi naibul fa'il ismi ne suna ne mai rafa'a halla mahallal fa'il wanda ya zauna makofin fa'ili to ga wata fa'ida ita ma ga wata fa'ida duba in ka ce halla halla yakan zo da ma'anona da ya daga cikin ma'anoninsa akwai na sauka wala ya zalun lazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim to idan na sauka ne mudari idan sai ka ce mene ya hullu kun gani ya hullu ko halla ya hullu ismul fa'il din shi sai ka ce halon ana halon ni mai sauka ne ba ku gane ba ismul fa'il wanda yake sauka sai ka ce halon kun gane? masha Allah akwai halla yanzu idan mutum to halla ya halasta halla ya halarsa kun gani mudari'in shi fa halla ya hillu da kasra to me halarsa ismul fa'il ya zaci hallun ikon Allah kalma da ya fa kaga ake kaga inda ake tasribinta halla ya hillu hallun ni mai halastawa ne kun gani ko masha Allah halla yakan zo da ma'anan ya warware kulli an kulla wani abu ne sai ka zo ka warware shi ina ne ma hadisin bukhari ina jin ko wanda ke magana akan mutumin nan da kuna mata sare shi sarkin nan da kuna mata share shi fa ka annama menene ne lafazin eh kai ka ce an kwanci shi ne daga tarko ko yawwa to ga kalmar nan halla me mudari'in shi halla ya hullu ko ya hillu halla ya hullu kun ban nan ko to ismul fa'il ne sai zama ne hallun ana hallul hallul abin nan uku da hallun shine mai warwarewa kuma akwai kuma idan mutum ya yi aikin haji bayan ya gama aikin haji shi kenan sai ya fita daga aikin haji ya sa kayayyakin gida shi ma kun ga tahalil kenan ko to shi ma halla me muzari shi ya hillo ismul fa'idin shi fa na'am halun jamil da kaga ya itibaki da wannan ko ka gani akwai kuma halla shine ya sauka a guri afwan mun kawo shi ko akwai halla ya hullu to ka iya cewa hallun ka iya cewa hillun kuma wa anta hillun bi hadha albalad ba ko haka ko okay na'am hillun kalma daya bari za mu ƙara ganin wata man sha Allah to wannan idan kana son ka san irin wannan sai da tafin sarfi su ne za su warware maka irin waɗannan matsala musamman manya-manya wanda aka yi su da kyau daga ciki akwai muwatta'atul fasih muwatta'atul fasih akwai kitabul fasih kitabul fasih imamu sa'alab shine ya rubuta littafin kun gane imamu sa'alab bayan ya rubuta littafin sai wani malami ibn murahal sai ya zo shi kuma ya mai da shi waƙi shi ne sa mishi muwatta a tafasir alfiya ce a kan sarfu da luga ƙala na malmalu bi ma'ana kasura yanni numiyan in arattal masdara haka zai ta kaka maka haka waƙin cikin waƙe to saboda haka yan wafi sai a dage fa a tashi yawa ai karatu sosai kuma gashi nan zaka yi ta gani a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam mun fahimci nan ko to Allah ka samu dace Allah shi sare mana akwai hisrul rasul ta Abdullah bin Fodiyo shi ma sarfi ne ga sunan da dama to bari mu ci gaba muna da mene kuma idza usnida al-fi'lu ila na'ib al-fa'il idan aka cingina fi'ili zuwa ga na'ib al-fa'il wa kana madiyan yazanto fi'ili madi ne dhamma awwaluhu jalasa sai ai harfin sa na farko dhamma ko sai a ce ju wa kusira al-harfu alladhi qabla qabla akhirih harfin da ke kusa da karki sa mishi kasara jalasa sai a ce julisa ƙara'a aiko Allah ma ce wa iza ƙuri al-ƙur'anu fastami ulahu an sito kun gani gashi sai a kawo mu jihudi ko kun gani nan don saboda a takaita magana Allah kenan mudabbirul amr sati da ta wuce ta ana bukatar fanka ne ai yanzu ko Allah kenan yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun Allah kenan to Allah ya sa mu ga wucewar shi lafiya wa in kana mudari'an idan zan to fili mudari ne dhamma awwaluhu kataba sai a yi mafar harafin farkon dhamma ko sai a ce yu wa futiha al harfu alladhi qabla akhirih ha ya sa mishi fata sai a ce mene yuktabu kaman yajlisu sai a ce yujlisu yaqra'u sai a ce yandamu sai mu ce masha Allah yajri sai mu ce mene yujira yujira yujira yujazi sai mu ce mene yujaza don akwai kira ko fa hal yujazi illa al-kafur wa hal yujaza illa al-kufur ko to Allah ka samu tace wal fi'l alladhi yahduthu fihi hadha at-taghyir fi'lin da wannan taghyir din ke canjin ke samun sa yusamma mabniyan lil majhuli ana ce mishi mabniyan lil majhul idza kana na'ibul fa'il mu'annathan idan na ibul fa'il mu'annas sai kanil fi'il mu'annas to fi'il ma sai zama mu'annas ko ka gani akalat a akala ibrahimu sama abin nan tamratan akala ibrahimu tamratan ku duba ku duba wannan anan idza kana na ibul fa'il mu'annasan kanil filu to in ba ka lura ba sai ga abin da dan dabartar da kai idan ka ce akala ibrahimu tamratan ibrahim ya ci dabino guda ɗaya ko a ai to ga fa'ili ga fi'ilin muddin maza ne ko to yadda za ka yi sai ka share fa'ili sai ka kawo tamra a nan gurin to za ka ce yanzu ukilati tamratu shikenan ukilat at-tamratu mun bincin nan ko to yanzu muna topics nawa kenan saura hudu ko to Allah ya bamu iko gobe mu sauka insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk